بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin baiwarsa da kaddarawarsa da hukuntawarsa ya ƙara kaddara mu cikin wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji Ahmadu Haruna Marigayi inda aka fi sani da masallacin Umar bin Al-Khattab da ke unguwar Federal Lagos a fadar jihar Gombe inda babban malamin mu fadilatu Sheikh Abu Ja'far Sheikh Musa Adam Mai Hula yake gabatar da karatun usulul thalatha a irin wannan dare na asabar yau muna sha ɗaya ga watan shida shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya ya yi daidai da goma sha hudu kenan ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu a kalandan girgori kamar dai kullum iwar haka babban malaminmu ya saba gabatar mana da darasi a wannan majalisi yau ma kuma ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu ya kawo mana ziyara a sanadiyar shi malaminmu a ya wakilci wannan majalisi da majalisin miyatti na sahihu muslim da majalisin kofar gidansa sun wakilce mu wajen gabatar da ta'aziyya na babban malaminmu da muka rasa dr mala ahmad ibrahim bamba muna roƙon allah ya masa rahama ya gafarta masa su kuma malam allah ya dawo mana da su lafiya muna tare da babban malaminmu malam adam muhammad albanin gombe wanda kamar yadda kuka sani ana cewa albani dai kwaya uku ne biyu sun bar duniya saura ɗaya to ɗayan ne gashi nan amin da albanin duniya da malam albani awal adam albani zaria sai albanin gombe don haka gashi nan muna tare da shi abu uthaymin fadilatu sheikh adam muhammad albani muna maka barka da zuwa wannan majalisi a malam zai gabatar mana da darasi akan wato hukumce-hukumcen aihuwa da kuma haƙoƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyayensu an saba gabatar da haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya malam ya ce to za a gabatar da wato haƙoƙin 'ya'ya da suke da shi akan iyayensu muna roƙon allah ya yi wa malam agaji Allah ya seta harcensa Allah ya daura shi akan daidai abubuwan da zai karantar da mu Allah ya ba mu ikon amfana da shi akramakumullah faltatafaddal mashkuran wa ajura
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam abubakar alfullaci allah ya saka mishi da alkhairi ya gabatar yau muna sha ɗaya ne ga watan shida watan jimada thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan ɗaya a gregorian kalanda 2022 muna masu neman agaji da taimakon allah muna masu neman gudunmawar Allah Allah ya sa duk abin da za mu tattauna a wannan guri ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna a kamar yadda aka sani wannan majalisi ne na babban malamin mu fadilatu sheikh Musa ibnu Adam mai hula Abu Ja'far Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da imani wanda ya saba gabatar da karatu na ainihin wato ثلاثة usul na fadilatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allahu yarhamuhu wanda yau malam sun ainihin wato isa garin kano domin gabatar da ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga cikin manya-manya kuma bujimai cikin manya-manyan malaman duniya ba na najeriya kawai ba dr ahmad muhammad ibrahim bamba allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya gafarta mishi ilimi ya kwanta jama'a mm, sai dai mu ce mu allah ya ji kanmu kwarai da gaske amma mun tafka babbar asara na rasuwar malam wallahi sai dai mu ce Allah maɗaukakin sarki shi ya masa rahama wanda alamomi duka sun nuna shi dai malam muna kyautata mar zaton cewa ya gama lafiya insha Allahu ta'ala na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala Allah ahadan ba ma yanke hukunci akan matsayinsa amma muna kyautata mar zato in Allah ya yarda ya tafi a sa'a muna addu'a Allah ya karɓi wannan zato da muke yi kuma Allah ya gafarta mishi mu kuma in tamu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani irin ayyukan da suka yi domin yada addinin Allah da karantar da shi mu ma Allah ya ba mu irin wannan ilimi da wannan dama domin karantar da addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani a yan uwa kamar yadda malam Abubakar ya gabatar wani littafi ne gaba gare ni mai suna a hakamul mauludi wa huquqil abna'i alal aba' wato hukunce-hukuncen haihuwa da kuma wasu kaɗan daga cikin haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyayensu wanda ya rubuta wannan littafi shi ne abubakar bin al'amin bin sulaiman al'anshawi ko kace al'ancawi da ainihin wato asalin hausa wani babban malami ne mazaunin garin kaduna allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi ya saba irin waɗannan ƙananan rubuce-rubuce yakan ɗauki matsaloli na addini yanzu nan a bayan littafin akwai muktasar ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum wanda ya ɗauki littafin ta'alimul muta'allim ne sai ya yi muktasar nashi ya takaita shi ya zaɓi abubuwa muhimmai a cikinsa sai ya ainihin wato a rubuta littafin sannan yana da littafi mai suna muqaddimatu usulid da'a usulid da'awa usulid da'awa wato muqaddima na yadda yin yadda mai da'awa ya kamata ya gabatar da da'awarsa ga al'ummar musulmi so ya yi rubuce-rubuce da yawa yana daga cikin ɗabi'arsa idan ya rubuta littafi yakan zaɓi wasu daga cikin bayin Allah wanda ya san suna da suna karantar da jama'a sai ya ɗauki waɗannan kofis na wannan littattafai sai ya aika musu gari gari malam wani ya aika masa kofi kaza ya ce a duba kuma in an ga abin da yake cikin littafin ba laifi yana roko da Allah a karantar da littafin a yaɗa wa mutane to gaskiya tun da yake aiko min da sakon irin wannan littattafan ban taba daukar wani littafi ni dai nakan karanta ni kadai na karu da abin da na karu to amma ban taba ni in dauki wani littafin sa in saka dan in karantar da shi ga wasu al'umma ba to dazu ko in ce jiya babban malamin mu malam Musa ya kira ni kan cewa da Allah ga tafiya ta taso kuma yana so na zo domin in wakilce shi a wannan ainihin wato majalisi to na duba na duba me ya kamata na gabatar sai na gabarin dan ɗabbaka wannan abin da yake mana na alheri shi ma sai mu gabatar da dan wani abu na tabbata abin da aka samu na lada Allah shi ma zai bashi wani kamisho a ciki mu kuma nan zamu fa'idantu da abubuwan da ya rubuta don haka sai na ɗauko wani littafi don haka littafin ba shi da wani yawa kwata-kwata shafi goma sha biyar ne a littafin kuma ma karatun da ke cikin shafi goma sha hudu ne a sannan akwai abubuwa da malamin ya rubuta a cikin littafin sun kai kusan guda talatin da uku da kuma wasu daban wanda ya ware ɓangaren su haƙoƙin ɗa a kan mahaifinsa kusan guda goma to in ka haɗa su gaba ɗaya za su zama abubuwa ne guda arba'in da uku to ban sani ba na dai cewa su masu ma'aikatanmu su ware mun awa ɗaya da rabi in Allah ya sa na kammala a cikin waɗannan lokuta shi kenan in ba mu kammala ba sai mu haƙuri da abin da ya sauwaka sai kuma wani zaman Allah ya sake sada mu Allah maɗaukakin sarki ya sada mu cikin rahamashi farko dai ba sai na karanta muƙaddimar shi malamin ba amma abin da zan ce a matsayin muƙaddima shine ita haihuwa dai ni'ima ce falala ce da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayi wanda wasu da yawa Allah maɗaukakin sarki bai musu wannan ainihin wato falalar ba shi yasa ma kai tsaye Allah ya kira ta da baiwa kyauta yace ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur sai yace aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha sai yace wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah madaukakin sarki yakan yi baiwa ko kyauta ko ni'ima ga wasu ya ba su ‘ya'ya mata wasu ya ba su ‘ya'ya maza wasu kuma ya gauraya musu ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata, wani kuma in ya ga dama sai ya bar shi ba karare baya haihuwa. To, kaga kalmar cewa ya habu, ya nuna ashe ita haihuwa kyauta ce, baiwa ce, in mutum ya same ta ya gode wa Allah. Domin akwai wanda yana neman ta ruwa a jallo bai same ta ba. To, kaga ashe kenan in ku har Allah ya ma kyauta, me ya kamata ka yi da wannan kyautar ta Allah? shine ka karɓe ta hannu bibbiyu kuma ka me ka gode masa kuma godiyan nan kala biyu akwai godiyar da za ka yi da bakinka ka ce na gode ya Allah da ka bani kyautar wannan ɗa ko wannan kyauta da ka yi mun sannan akwai godiya ta gaba shine ka yi abin da ya kamata ka yi akan wannan kyautar da ya baka to abin da ya kamata bawa kuma ya yi akan kyautar ɗa da Allah ya bashi shine ya masa tarbiyya ta kirki ya ɗora shi a kan layin da Allah maɗaukakin sarki yadda ya ɗora shi a kai domin ya zamanto cikin irin kalar ‘ya'yan da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai yi alfahari da su gaba ga Allah a filin tashin alƙiyama na fata an fahimta a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a yanayin yadda annabawa suke roƙon Allah da yadda suke fatan Allah ya musu kyautar ‘ya'ya, da yadda suke neman Allah ya musu ni'ima da ‘ya'yan, da kuma irin halin da suke shiga idan suka rasa waɗannan ‘ya'ya ɗin, ko idan suka rasa wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu. Allah ya faɗa mana cikin suratu Ali Imrana, ya ce, Inna Allah hastafa Adama wa Nuhan, wa ala Ibrahima, wa ala Imrana alal alamina. Sai ce, Zurriyatan ba'duha min ba'd والله سميع عليم سيتي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم yace tuna lokacin da matar imrana ta ce ya ubangiji na yi bakance da wannan ɗa da yake cikin cikina zuwa gare ka inni nazartu laka ma fi batni muharraran ma'anar haka shine in har na haife shi to ba shi da wata hidima da zai yi in ba ta addininka ba duk abin da ake yi wa iyaye daga gurin 'ya'ya ni ba na bukata na sallamar da hi gare ka ya bauta maka har ya koma ga Allah ni na zartu laka ma fi batani muharrara fataqabbal minni dan haka Allah ka amsa mun wannan bukatar tawa da wannan abin da ne alkawari gare ka da wannan bakance da ne innaka antas samiul alim Allah ya ce falamma wa ba'atha qalat rabbi inni wa ba'atuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha sai ta ce wa inni sammaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ya ce lokacin da ta haife ta sai ta ce ya Allah ai mace ka bani inni wada'atuha untha ta ce amma wa laysa dhakaru kal untha namiji ba kamar mace yake ba ma'ana ita taso a bata ɗa namiji ne saboda idan ka kalli 'ya'ya maza sun fi shiga da fita cikin abin da ya shafi ibada gwagwarmayar addini kaiwa da koma wajen ciyar da musulunci gaba da haka sai take ganin cewa inda namiji ta samu da zai fi mata abin da take so na sadaukar da shi ga ubangiji subhanahu wata'ala amma tare da haka sai ta amshi wannan baiwa da wannan kyauta da Allah ya mata ta ce amma Allah kafi ni sanin me na haifa wa inni sammaituha maryama Allah na sanya mata suna maryam wanda malamai suka ce ma'anar maryam shine mai yawan ibada ga ubangiji subhanahu wata'ala shine ma'anar sunan maryam ma'ana mace wacce take mai da al'amarinta ga Allah take yawan bautawa Allah sannan wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina nema mata tsari daga gurinka da ita da duk abin da zai fito a tsatsanta daga ainihin wato shaidan wanda yake la'ananne jefaffe daga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ina fata an fahimta Allah ku sai ya ce fata qabbalaha rabbuha bi qabulin hasani sai Allah ya amsawa imra'atu imrana da karba wanda yake mai kyau bi qabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan kuma ya tada ita Maryam ta tashi tashi wanda yake mai kyau ma'ana ta yi mata tarbiyya to kai kuwa ai Allah ya mutum tarbiya ai magana ta kare ai ko ina fata an fahimta dan haka wa ambata hana batan hasana wannan tarbiyyar da Maryam ta samu har ya kai matakin da ana rige-rige wajen waɗanda za su ka ɗauki kafalarta ma'ana rainonta da riƙe ta da kula da ita har ta kai matakin da sanda aka yi ƙuri'a wajen samun waɗanda za su yi tarbiyyarta me ya faru wa kaffalaha zakariya annabi zakariya sai Allah ya bashi ya zama ya fito cikin wanda suka ci zaben wanda zai tarbiyyanci maryam zai raine ta wa kafalaha zakariya to haka dai kissa ta tafi kullama da khala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to annabi zakariya da ya ga irin ni'ima da baiwar da Allah ya yi wa maryam to shi ma sai ya keɓe sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne muhallin shahid ɗin magana ta na cewa hatta annabawa idan ba su da ‘ya'ya sukan shiga ɗaki su yi kuka su gaya wa Allah ya ba su saboda addini da tarbiyya ya zamto a kan tsarin da Allah maɗaukakin sarki yake su don haka hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح دعك النبي زكريا يشيغ داكي يكوكا يتي يا الله irin ni'imar da naga kayi wa mahaifiyar Maryam ta hanyar bata Maryam to nima Allah kai mun baiwa da ni'ima daga gurinka ka bani zuriya wacce take tayyiba wanda a lokacin an ce ya tsufa tsufan da har ma ya ɗauke ƙauna daga cewa zai haihu ita ma matarsa ta ɗauke ƙauna amma da ke Allah shi ne mai bayarwa kamar yadda muka faɗa da farko ya habu liman ya sha'u man ya sha'un nan tsoho ne ko yaro ne ko ba haka ba ne ko ma wane ne in Allah ya ga dama sai ya bashi Allah ku sai ya bawa annabi zakariya ɗa har ma a cikin suratu maryam in ban manta ba yake cewa lam naj'allahu min qablu samiya tunda muke ba mu taɓa haihuwar ɗa mu sako masa suna tun daga lahira ba in ba shi ba don haka aka sanya mara suna Allah da kansa ya faɗi sunan a cikin alkur'ani to kaga wannan sai nuna mana ashe ƴaƴa ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda hatta annabawa suna ainihin wato neman Allah ya ba su kuma wannan dalilin yasa annabi yace ayi aure saboda sai kayi aure sannan zaka haihu yasa ya ce tazawwadul wadudal waluda ku auri wanda suke ƙaunar ku kuma masu haihuwa kaga ashe haihuwa ni'ima ce annabi ya ce ai aure ne daga cikin manufofin da yasa annabi ya ce mu yi aure shine saboda haihuwa ana daga cikin manufofin akwai haihuwa to wannan duk yana daga ciki kuma ana so a haifi 'ya'ya ne masu albarka masu tarbiyya waɗanda za a tsaya a kansu wajen kula da al'amuran da ya shafe su har zuwa lokacin da za su zamto ‘ya'ya na kirki wato nagari. Idan mutum ya haihu ya bar ɗa ya zama kara zube babu wata kulawa babu wata lura ba wani ɗaukar matakin da ya dace wajen tarbiyyarsa to wannan ana kiransa wanda ya ci amanar haihuwa kwarai da gaske a kuma a cikin wannan babu bambanci tsakanin ɗa namiji da ya mace babu bambanci tsakanin ɗa namiji da ya mace kawai mutum ya nemi albarka har yanzu nan jama'a daga cikin wato ɗabi'a ta jahilai da aka baro ta tun tale-tale wala har yanzu wasu mutanenmu suna da ita za a ga wani yana fifita 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata wani yana fifita 'ya'ya mata akan 'ya'ya maza shi ku Allah baya so ka fifita wani da wani yasa da ya tashi sai ya ambata mana irin abin da kafirai suka yi a baya lokacin jahiliya na fifita wani bangare akan wani bangare don ya nuna mana mummunan aikin su da cewa abin da suka yi ko suke yi ba daidai bane abin da suke yi ba daidai bane وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب to kaga wannan duka yana daga cikin ɗabi'a ta jahilan farko yana da kyau mu zamto muna neman albarkar kowanne irin ɗa da Allah ya bamu kuma mu tsaya masa daidai gwargwado wajen ainihin wato yi masa tarbiyya domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai nuna mana mu gwaɓo wani ɓangare mu bar wani ɓangare ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ba kuma tarbiyya ce ta addinin Allah ba addini bai nuna mana ɓangare kaza ya fi ɓangare kaza ba kawai albarka ake nema Allah maɗaukakin sarki ba mu ‘ya'ya masu albarka to wannan ita ce za su zama kamar muƙaddima saboda kar mu ci lokaci a bari mu shiga cikin littafin kai tsaye ya yi babi na farko ya sa masa ni'imatul auladi wa zurriya ni'imar da Allah ya yi wa bayi dangane da ‘ya'ya da kuma zurriya abu na farko ya ce innal aulada wa zurriya ni'imatun min na'amillahi su ‘ya'ya da zurriya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah al'azima wacce take mai girma wahibatun kuma kyauta ce da baiwa wacce take mai girma wazinatun fil hayati duniya kuma ado ne da kwalliya a rayuwar duniya ai Allah ya ce zuyyina linnasi ko hubbu shahawati minan nisa'i sai ce me wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth yace dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab ma'ana daga cikin ni'imomi da Allah ke wa dan adam a ainihin wato nan duniya yana iya bashi ‘ya'ya, idan ya baka ‘ya'ya ya maka ni'ima, ya maka albarka, sai dai kawai idan baka yi amfani da ni'imar ba ne, ta hanyar da ta dace to sai ‘ya'yan kuma su ja ragamar ka su kai ka wutar jahannama su ajiye ka. Ko ba haka ba ne? Yawwa, ‘ya'yan su kai ka wuta su ajiye ka. Ai, akwai wanda a aka ba shi ‘ya'yan kuma ‘ya'yan suka kai shi wuta ko? Yawwa, don har Allah ma yake cewa an kana za malin wa bani. Kawai ya mana taurin kai ya ƙi ya bi shari'armu saboda yana da dukiya kuma yana da menene. Yana da ‘ya'ya, an kana za malin wa bani. Allah ce saboda wannan ruɗi na dukiya da ‘ya'ya sai zama idza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin idan muka karanta ko aka karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan duk tatsuniyar mutanen farko ne kaga me ya ruɗe shi har yake ƙaryata ayoyin Allah shine yana ganin yana da ƴaƴa yana kuma da ainihin wato dukiya wasu malaman tafsiri suka ce ya kai a garin Makka a wannan lokacin ba shi da babu wanda ya kai shi yawan ƴaƴa idan ya zo ya zauna yanda duk yanzu aka zauna ɗin nan haka zugar ƴaƴansa za su zo su kewaye shi gaba ɗaya zuga malam akramakallahu kaga ai in ba Allah ya sa wa mutum tsoron Allah ba dole ya fara wani alfahari da jiji da kai ko saboda a cikin haka yanzu zaka ji mutum yana cewa cikin ƴaƴana akwai ma'aikaci a CBN yana ina da doctor ina da wane ne ya manta cewa bahi da hafizan alqur'ani a cikin ƴaƴan ko ba haka bane ya manta bahi da wanda yake taimakawa addini ko daidai da ƙwayar zarra amma yana alfahari da yawan su da kuma irin qualification da suke da shi da irin kwasa-kwasai da suka ya'ya kamar wato kayan marmari ne na zuciya wato abin da zuciya take sha'awa wa sababul intifa'i kuma in kana neman sababin da zai sa dan adam ya amfana a duniya to ya'ya suna daga ciki lil aba fil ula wal akhirah ya amfana a nan duniya ya amfana a ina a lahira musamman yi musu tarbiyya ta gari ai muna da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake nuna mana idan dan adam ya kwanta ya rasu komai nasa ya tsaya ko ba wani aikin lada da yake zuwa masa sai abubuwa guda uku daga cikin abubuwa guda uku nan akwai waladun salihun yad'u lahu da na kirki wanda ya masa tarbiyya wanda yake masa addu'a a cikin kabarinsa kaga ashe ‘ya'ya sababi ne na amfanar mutum a nan duniya da kuma amfanarsa a ina a lahira walidhalika kana salihuna yas'aluna Allah dhurriyatan tayyiba mala yace wannan dalilin yasa magabata nagari dake sun san alherin ‘ya'ya sun san albarkar ‘ya'ya sun san darajar da Allah ke yi wa ɗan adam ta hanyar ya bashi ‘ya'ya ba sa wasa wajen ainihin wato haihuwa kuma da wannan nake tsara jan hankalinmu ba mu ce karka yin family planning ba in buƙatar haka ta taso amma in dai wai dan wahalhalin yau da gobe ne mu muna ba da shawara mutum ya bari a haifi in ma ɗari ne za su zo duk su zo su domin kuɗinsu da dukiyarsu da appointment ɗinsu da kwasa-kwasan da za su karanta da ofisohin da za su riƙe a hannunka suke ko ba haka ba ne ba a hannunka suke ba har kayan da za su saka da abincin da za su ci ko ba abin da yake hannunka wallahi tallahi a hannun Allah yake don haka ka bar kowa ya duro duniya kawai wa ma min dabbatin ko illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin amin summa amin don haka ba wani wanda kai ne zaka dau dawainiye shi wallahi babu shi ka bar kowa ya zo kawai in yanzu ku nawa ne a gurin babanku watakila ku goma sha takwas ne da babanku ya ce guda biyar yake bukata watakila da ba kai a duniya ko ba haka bane jama'a sai iya biyar sun ishe ni ba zan iya daukan nauyin ba nauyin sauran ba don haka wallahi biyar sun isa watakila da yanzu ba a labarinka don watakila kai ne na sha uku kan gane maganar da ke ku to amma da ke su iyayenmu na da sun yadda Allah ne ke ciyarwa da azurtawa da shayarwa da komai ba haka suka ba da kofa suka ce kowa ya duro kawai wallahi mana saboda haka in larura ta kama a yi wannan ba mu ce ba a yi ba ko musulunci ya hana ba no amma mu mun fi fifita mutum ya rungumi wato cewa Allah shi ke iyawa da kowa ya bar Allah ya hukuncinsa a kansa wannan shine bilibin dinmu Allah ka ba mu 'ya'ya masu albarka mu dai yanzu muna da goma sha ɗaya sauran kuma suna nan tafa insha Allah ta'ala Allah shi da mu malam yace abu na biyu wa ni'matul auladi la yantafi'u bihal aba'u illa idza qamu biwajibihim amma ku sani ni'imar ƴaƴa wallahi iyaye ba sa amfanuwa da su ni'imar ƴaƴan har sai sun tsayu da wajibin abin da Allah ya dora musu akan ƴaƴan tijahal abna mina shukuri na farko dai su gode wa Allah akan abin da Allah ya basu Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kaga dai ɗaya daga cikin annabawa cewa ya alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari sai yace me Isma'il wa Isaac inna rabbi la sami'ud du'a ko alhamdulillahi alladhi wahaba li kaji fa godiya ta tabbata ga Allah da ya mun baiwa, ya mun kyauta, ya mun ni'ima, alal kibari bayan na tsufa, ya bani Isma'i ya kuma ya bani Ishaq. Kaga gode wa Allah yake da Allah ya bahi ‘ya'ya. Wani yanzu idan aka ce matarsa tana da ciki sai ya ruga mata ashar tukunna da farko. Allah ya ce dan kaza kazanta dan me yasa ta ɗauki ciki. ga annabawa suna godiya da aka ba su shi kuma yana ashar da ya ji labarin cewa matarsa tana da juna biyu ka gani shattana baina musharriqin wa mugharribin kenan ko sarat musharriqatan wa sirta mugharriban shattana baina musharriqin wa mugharribin annabawa sun yi gabar wasu kuma sun yi yamma yayin da su suke gode wa Allah da Allah ya ba su wasu kuma ba sa su babu dalilin iya kuma babu na baba Allah ya sauwaje dan haka yake cewa a na farko su gode wa Allah da ya yi musu baiwa da ‘ya'yan, war ri'aya kuma su tsaya su kula da tarbiyyar waɗannan ‘ya'ya'in, ina fata an fahimta, da annahum mas'uluna an ra'iyyatihim hadhihi yawm al-qiyama domin za a tambaye su dangane da wannan ciwo da Allah ya ba su na wannan ‘ya'ya a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani cikin suratul tahrim yace ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun har zuwa ƙarshen aya sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi don haka dole sai ka tsaya akan wannan ni'ima din wannan shine abu na ainihin wato biyu abu na uku idan aka yi wa mutum albishir da wato haihuwa shi yasa ma ake cewa wato haihuwa albishir saboda ni'ima ce yasa ya ce ya yahaya inna nubashiruka ya zakariya ko inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahaya ya kai zakariya muna maka albishir an taɓa yi mutum albishir da abu mai muni ba a yi sai dai abu mai kyau abu mai ni'ima da haka Allah yake masa albishir da wannan an gane don haka abu na farko ko abu na uku shine mutum ya gode wa Allah da wannan ni'ima da ya da Allah ya masa sannan kuma ya ainihin wato yi kyauta ga wanda ya masa wannan albishir din sai malam yace abu na uku yustahabbu lil muslimi mustahabbi ne ga musulmi an yubadira ila tabshiri akhihi al muslim daga ka ji labarin matar wara tana asibiti kai kana asibitin ko aka buga ma waya sai ka ce bari ne gaggawar fara isar mar da wannan sako kirahi ka ce to wani ta sauka fa ku daina cewa ta sauka shi kuma ya hau jama'a wallahi ba daidai ba ne wai ma'ana ita ta sauka lafiya kai kuma yanzu matsaloli sun tunkare ka ga sayan rago ga sayan kaza ga kayan abin nan jariri ga wane ne a dinga kyakkyawan fata ta sauka lafiya ya Allah ka hore mana yadda za mu hidimar suna lafiya ina ganin ya fi a dinga cewa wai ta sauka kai kuma ka hau wani an taba buga masa waya aka ce ta sauka kai kuma ka hau ya ce ni ba inda na hau billahi lazi yadda ta sauka ni ma a sauke nake insha Allahu ta'ala zan iya Allah zai hore min yadda zan yi da ita in Allah ya yarda kuma waɗannan kalmomi ne waɗanda su kansu suna sabbabar da kyamar haihuwa a cikin mujtama yawan yayata su yakan sa wasu dinga jin kyamar to an ce wani ya sauka ta sauka kuma ya hau to mu kuma ya za mu kare sai ka je yana kyamar abin abin yana tsorata yana firgita shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashiru wala tunaffiru ku dinga mutane kalmomin da za su dinga musu albishir da alheri ba kalmomin da za su dinga firgita su suna razana su a cikin addinin Allah ba ina fata ana fahimtar magana don haka ya ce idan aka yi maka albishir wato idan ka samu labari wane ya samu karuwa kai masa albishir idan razaqahu Allahu mauludan idan Allah ya azurta shi da wani abin haihuwa fayuhanni'uhu da haka sai ya masa murna ya taya shi san barka wa yad'u lahu bil khairi wal baraka ya masa addu'a ta alheri da albarka wa yaqulu a cikin addu'ar ma yace barakallahu fil barakallahu laka fil barakallahu fil mawhubi laka wa shakarta al wahiba wa balaga ashuddahu wa rizqa wa rizqta birrahu wannan ita ne addu'ar da ake bukata idan mutum ya samu karuwa ka ainihin wato yi masa sannan idan shi kuma aka yi masa wannan addu'a wa ruddu alaihi mutahanni ulahu wanda aka yi masa wato murna da samun haihuwa shi kuma sai ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu Allah ya maka albarka ya kare maka albarka ya saka maka da alkhairi irin dan da Allah ya bani kai ma Allah ya baka irin shi kai ma ma'ana in baka da ɗa Allah ya baka ɗa ina fata an fahimta wannan shine abu na uku wato ana buƙatar yi wa mutum albishir da cewa matarsa ta haihu kenan ashe jama'a haihuwa ba abun gudu ba ne don gashi ma shari'a ta nuna albishir ake wa mutum da shi idan ya samu kuma har aka ce idan aka yi ma albishir ɗin wanda ya maka albishir ɗin ya ma addu'a idan ya maka kai kuma da aka yi maka ɗin kai ma ka mayar masa da martanin addu'ar da ya ma kaga duk babu wani abin kyama a ciki amma yau saboda yanayin yadda makiya addini suke son mu ragu saboda yawan masu bauta wa Allah da ake da su a cikin musulmai yau ana nema a cusa wa mutane kyamar haihuwa da kyamar ƴaƴa wallahi wannan ko ba daidai bane ba muna cewa ai ta haihuwar ƴaƴan ana barin su ba tarbiyya bane ba wannan muke faɗa ba ko kaɗan kai ka san cewa ba wannan ce manufar mu ba sai dai kai mana sharri wallahi amma ka san manufar mu shine a samu ƴaƴa masu albarka irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bukata an gane magana da kyau ko saboda haka wannan shine abu na uku abu na hudu yace wa yustahabbu lil mauludi lahu an yuzhira al farha was surura yana da kyau wanda aka yi wa haihuwa ya bayyana farin ciki da jin daɗi wa yaqdumu mauludihi a wa yaqdumu mauludihi sannan ya gabatar da shi abin da aka haifa masa din sawa'an kanal mauludu zakaran aw untha wannan abin da aka haifa masa namiji ne ko kuma mace fala yufarriqu bainahuma kada ya yadda ya bambance ƙaunarsa da sansa da jin daɗinsa dangane da haihuwar ɗa namiji ko ‘ya'ya mace ya ce lima alaihi ahalul jahiliya a khilafan lima alaihi ahalul jahiliya saɓanin abin da jahilan farko suke yi wa jahalatu hadha zaman malam yace da kuma jahilan wannan zamani ma'ana wannan kyamar wani bangare na haihuwa din ba iya zamanin jahiliya bane har a wannan zamanin akwai wanda suke wannan abun nan wa kafa bil mar'i maqtan ya ishi mutum ya zama mai laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala an yaskhata ma wahabahu Allah ta'ala wannan ɗaya ne daga cikin maganganun al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Tuhfatul Mawdud bi ahkamil mawdud yace ya ishe ka da yazo kawo wannan magana ta idza wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan ya ce ya ishe ka ka zamanto mai saɓan Allah a rayuwarka ta musulunci a ce kana kyamar wata baiwa da Allah ya yi maka ta haihuwa kawai saboda ba ka son mace ka ji ba ka ƙaunarta ko ba ka son ɗa namiji ka ji ba ka ƙaunar shi ya ce wannan ya ishi mutum bala'i Allah ya sauwaƙe ya ce wannan ba daidai ba ne wa ya kara humara da lahu ya dinga kyamar abin da Allah ya yarje masa abu na biyar yace wa idza qala al mubashsharu lahu bil maulud mutumin da aka yi masa albishir da da idan yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan aka yi masa albishir da ainihin wato haihuwa to yayi wannan addu'a alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa kharra ala al ardi sajidan shakiran lillahi tabaraka wa ta'ala sannan da yi addu'a ɗin kuma sai ya faɗi ga Allah ya mai sujudu shukur kenan ya ce idan mutum ya haka wafaka sunnata ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ɗayan biyu ko dai kai waccan addu'a da muka faɗa ko kuma ka faɗi kai sujuda bayan ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salih ya ce to idan mutum ya haka ya dace da sunnar manzon Allah Allah ka datar da mu akan sunna a yi haƙuri ba ma ƙara sharhi saboda ina so mu kai ƙarshen littafin ne sannan abu na shida shine attahaniku bayan an ma haihuwa an maka albishir ka yi addu'a ka faɗi ka yi sujuda ka gode wa Allah baka bambance tsakanin ɗa namiji da ya mace wajen so da ƙaunar wannan haihuwar ba to abu na shida da ake bukata da kai shine attahanik shine tahaniki menene tahaniki malami ne yace huwa madgu shay'i wa dalku hanki sabiyi bihi shine ka samu wani abu ka tauna a cikin bakinka sannan ka kwambala shi a bakin wannan jaririn liyadkhula shay'un minhu fi jawfihi dan wani abu daga cikin abin da ka tattauna din ya shiga cikin bakin wannan yaro wa yustahabbu tahaniku ba'da al-wiladati bi tamrin bi tamrin an so idan mutum aka yi mar haihuwa abin da zai yi wannan tahanik ɗin da shi shine ya gutsuri wani dabino a bakin shi tamr busasshen dabino ya tattauna shi sai yayi laushi yayi tubus ya haɗu da yawun shi sai ya buɗe bakin jaririn sai ya kwambaɗa masa yawun da dabinon da yawunsa a ciki idan mutum ba zai iya ba ko baya son shi yayi ya halatta ya kai wa wani wanda ya yarda da salaharsa ko dai wani malaminsa ko wanda daga cikin abin nan wanda ya yarda cewa mutanen arziki ne don yana da kyau mu gane cewa fa ba fa iya malamai ne mutanen arziki ba fa da Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ba fa ana cewa sai malamai su ne masu tsoron Allah ba a ayar ma'anarta shine duk mai tsoron Allah menene shi malami ne don haka ba sai ka tara ilimi kana jan aya da hadisi kana hudu ba shine a'a in dai kai mai tsoron Allah ne to aya tana cewa kai malami ne jama'a ana fahimtar magana saboda haka ba sai ka samu malam wani a'a in ka gamsu da mutum cewa mutum ne mai kiyaye dokokin Allah mutum ne mai bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kiyaye haramu mai kiyaye abin da Allah ya haramta mishi mai kokari wajen ɗabbaka abin da Allah ya saka shi ka ya bashi wannan shaidar eh to ya halatta ka ɗau ɗanka jariri ka kai shi ka ce wani kai mun tahaniki ce a kar maka ni ba malami mai ya ce a'a ni na yadda wallahi da kai na gamsu da kai kai mar tahaniki ya tabbata a sunnar manzon Allah ba dole sai malamai ba ai ayyukan malaman sai su yi musu yawa karamakullah su ɗaura aure su yi wane ne kuma tahanikin ma sai sun yi a samu wasu bayan Allah mana ko na fata an fahimta maimakon ka tafi gurin malam Musa sai ka tafi gurin almajirinsa ko ka zo ka same ni ko ka samu malam abubakar fullaci ko ba haka bane kaga mun rage wa malaman mu aiki amma a ce komai sai malamai a gaskiyar magana wahala za ta yi musu yawa an gane magana da kyau ko saboda haka sai ka tattauna wannan sai ka kwambala mishi a bakin shi ya haɗiye tare da wannan ainihin wato abin da ka saka masa fa illam ya tayassar idan ba a samu attamru ba wato busasshen dabino ba faratubun to a samu irin ɗanyen dabino ɗin nan ko mai bauri-baurin nan wanda yake dan da zaki shine ratsaf ko wa in lam yatayassar in ba a samu wannan ba fa shay'un hulwun a samu wani abu dai mai zaki ko minti ne ko sweet ne a motar ka ko a mashin ɗinka ko a aljihunka ko a durowa an gane ɗauko ka ɓalle shi ka tauna shi ya zama yawo ka saka a bakin shi shi dai dabinan shi ne abin da ya fi don shi ne annabi ya amfani da shi to amma annabin ya ba da dama in babu wannan a kusa to sai kai amfani da wani abu mai zaƙi sai ka saka mishi sannan sai kai masa addu'a kai masa fatan alheri in ka ga dama za ka samar suna a lokacin za mu zo kan wannan magana abu na bakwai ya ce wa ya wala ya sihu fil adhani wal iqamati fi udhnil mauludi hadithun ku ji wannan da kyau wala ya sihu fil adhani wal iqamati fi udhnil mauludi hadithun babu hadisin da ya inganta cewa a kwarma kiran sallah a kunnan me yaro a tayar masa da ikama a kunnensa na me na hagu bai tabbata a sunnar manzon Allah ba Allah ya saka wa malamin mu malam Musa Adam mai hula akwai littafi da ya karantar da mu kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce a hakamul maulud fi sunnatul mutahhara a cikin wannan littafi wannan malami ya ɗauki wannan matsala ya tattake ta duk hadisan da suka zo akan kiran sallah a kunnen yaro na dama da tayar da ikama a kunnensa na hagu ya yi fata-fata da hadisan ya ce ba su inganta ba na sama da shekara goma ne mako da mala abbakar abin ma ya wuce shekara shida da na faɗa ko abin nan shekara goma muka sauke wannan littafi a majalisun mala Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara masa lafiya da imani so don haka bai inganta a kira sallah ba bai inganta a tada ikama ba wannan tahanikin da muka faɗa yanzu shi ne abin da ake wa yaro a yi masa addu'a da fatan alheri an gane magana da kyau ko da haka ya ce bai inganta ba lafil jam'i bai na huma wa lafi ahadi hima dunal akhar bai halatta a haɗa su a ta da ikama a kira sallah ba bai halatta kuma a kira sallah a bar ta da ikama ko a ta da ikama a bar mai ba duka bai halatta ba bai tabbata ba bal yud'a lil maulud bala yace abin da ake shine aiwa wannan yaron menene addu'a bi ayyi du'a'in fihi talabun lil khairi wal barakati da dukkanin addu'ar wanda a ciki ana neman Allah ya wannan yaro albarka ya masa alheri a rayuwarsa wa auzatun da kuma nema masa tsari min sharri wa shaytani daga sharrin duniya da lahira da kuma shaydani na fata an fahimci magana to wannan shine abin da ya tabbata to kuma kaga addu'a tunda an ce ayi ta kawai in ka iya da larabci kai in baka iya ba kai mar da Hausa kai ko da fulatanci kai masa jomirawo waye kai ta jomirawo ɗinka ina fata an fahimta yauwa jomirawo ya yi kusa da larabci Allah bakar wai jomirawo ya kusa da larabci to za ka kawo mana aya ko hadisi akan haka an gane ko to wannan shine abin da ake bukata abu na bakwai abu na takwas zabihatul maulud hiya ma yuzbahu lil mauludi yawma sabi'ihi wato abin da ake yanka wa yaro a ranar da aka haife shi shine abin yankansa wala wala yuhsabu yawmul wiladati min al ayyami sabi'ati ranar haihuwa ba a lissafa ta daga cikin ranar da aka haifi da illa idza wulida laylan sai fa idan an haife shi daga faduwar rana na fata kuna fahimta zuwa gaba in yau da rana aka haife shi to wa yau bata in da ranar nan ne bata cikin lissafi sai dare sai a ce nawa ga haihuwa daya an gane maganar da kyau ko to daga nan sai ka lissafa biyu uku har zuwa ranar bakwai yasa zaka ga sau da yawa mutane suna yin rusuna ne fa ranar takwas ga wata malam abubakar ko ba haka bane sau da yawa ranar takwas ga wata ake suna ko ba haka bane domin lissafin yakan birkice wa mutane sai su dinga ɗaukar ranar haihuwa in dai ba da daddare bane ba a sata ame a lissafi sai idan da daddare ne sai ka ce ɗaya domin yanzu wunin yaushe muke daren yaushe muke asabar mun gama da daren juma'a mun gama da yininta don haka yau idan an maka haihuwa ranar yau aka yi maka haihuwa ranar asabar don haka idan ka gama dare ka gama daren asabar in wunin asabar ya wuce ka gama ranar asabar don haka ran asabar ita ce nawa ga wata abin nawa ga haihuwa ɗaya da haka in ka lissafo za ka ga sunan zai kama ranar yaushe ranar juma'a da rana amma in a irin lissafinmu ne to ai kaga sunan zai kama ranar yaushe ne ranar asabar ne kuma ranar asabar in ka lissafa zai baka ranar takwas ne ina fata an fahimci magana to wannan shine inda ya kamata mu dinga a gyarawa Allah ya taimake mu to shine yake cewa abin nan ba a lissafa ta in ba da daddare ba abu na goma ko ko na tara ne na goma ne zamu je ko hece wa dhabihatul mauludi sannan karka ji fa ana ta cewa mauludi ka ce ko maulidi muke magana a'a abin haihuwa ake magana jinjiri jama'a an gane magana da kyau ko yawwa kar wani ya ce to ashe malam kuma duk layin mu da a billahi lazi layin mu da man layin ku da ba eh mu ba layin muke ba wallahi amma amma malam wa dhabihatul mauludi wato abin da za a yanka wa shi jinjiri da aka haifa sunnatun wajibatun sunna ce wajiba alal abi akan uba al mustati'i amma wanda yake da ikon yankawa wani za a yi man harkuwa ba shi da dama to shi kenan sai ya bari sai ranar da ya ne ya samu dama yasa hassan da husaini jama'a sai bayan wasu shekaru ma aka yi musu yankan sunansu ko haka ne ma na bakar ku haka ma karanta sai bayan wasu shekaru aka yi musu yankan sunansu kuma da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa sai daga baya ya yi wa kansa yankan suna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan ne malamai suke fitar da fiqh shin ya halatta idan misali ba a yi maka yankan suna ba sai daga baya Allah ya hore aka yi kuma ka kai matakin iya cin nama ya halatta a yanko ma cinya amma farfesu kuma sunanka ne yauwa wasu malamai suka ce ya halatta wasu suka ce a ai ranar sunanka ne inda kana jinjiri ai ba za ka ci ba don haka ko ka girma ba za ka ci ba to amma dai wannan magana tasu tana da rauni kwarai da gaske abin da ya tabbata shi ne ka gantsari nama kawai malam eh in an kawo ma cinya ka ka ɗiba sosai yauwa so alal abi al mustati'i ga uba wanda ya samu iko alal zakari shatani mukafa'atani to ga wani karatu jama'a kuma wallahi ba a dabbaka shi kuma mu ji tsoron Allah wallahi abin da yasa nace mu ji tsoron Allah shine akwai masu wadatar da suna iya dabbakawa amma ba sa yi annabi ya ce idan jinjiri ne namiji to a yanka masa guda biyu ko raguna biyu ko tumaki biyu ko awaki biyu ko tamare guda biyu ko a yi combination rago da tinkiya tinkiya da akuya taure da rago taure da tinkiya haka duk yadda kake bukata su ne shat na fata ana fahimtar magana saboda haka yace ya halatta a yanka wannan ainihin wato guda biyu mukafa a tani kuma tsarar juna wato ana so ya zama idan misali za a iya gane shekarunsu ya zama ko da wata ta girmi wata to kadde shekarun su me su yawa ko watannin su yawa ya zama to suna tsarar sa'annin juna ne an gane ko to wannan shine mukafa a tani wa anil untha shatun wahida mace kuma a yanka mata kwaya daya wacce kuma a yanka kwaya ɗaya wannan shi ne abu na sha ɗaya malam ya ce wal hikimatu min mashru'iyyatil aqiqa hikimar da ke cikin shar'anta yankan suna to al'aƙiƙatu Allah ya saka da alheri amma mun karanta a wancan littafin cewa kuriha tasmiyatu habil aqiqati an kyamaci a kira al'aƙiƙa da al'aƙiƙa sai dai a kira ta annasikatu annasika suka ce domin al'aƙiƙa kalimatun mushtaqqatun min al'uquqi wa huwa min uquqil walidaini kalma ce da aka ciro ta daga al'uƙuƙu wato saba wa iyaye don haka kari ulama an yusammiha bil aƙiƙa malamai sun kyamaci su kirata da al'aƙiƙa don haka sai dai a kirata annasika a wancan littafi da nake mana ishara a hakamul maulud malamin san da ya ware babi musamman ya tattauna mas'alar kiran yankan suna da aƙiƙa da kuma nasika daga ƙarshe dai ya kawo hadisai da atharai da maganganun manya-manyan malamai akan cewa bai halatta a kira ta aƙiƙa ba sai dai a kira ta annasika maimakon al'aƙiƙa Allah ya shiryar da mu don haka sai malam ya ce wal hikimatu min mashru'iyyatil aqiqa hikimar da ke cikin shar'anta yankan suna hiya shukrullahi ala ni'matul maulud shine na farko ka gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya baka na me na haihuwa wa taqarrubu ilaihi bidhabihi da kuma neman kusanci ga Allah ta hanyar yin yanka kun san shi yin yanka wato wani abu ne wanda musulunci ya da shi shi yasa zaka ga cewa ko a aikin hajji ko umra musamman ma aikin hajji idan mutum ya samu matsala sai a ce yayi menene yayi yanka ko a sallar lahiya ayi yanka a suna ayi yanka abubuwa da yawa sai ka ji cewa yanka yanka yanka me dalili saboda yanka da zubar da jini da sunan Allah yana daga cikin manya-manyan ibadoji wannan dalilin yasa malamai da yawa suke ganin cewa hatta addu'a idan aka yi ta aka yi yanka to takan zama kamar yankan wuka yanzu nan sai Allah ya karba saboda yin wannan yankan wani hikima ce da wani ƙara kusanci ne zuwa ga waye ga Ubangiji yanzu nan sai a karɓa ma addu'arka. To amma abin da ya sa al'umma suka dawo suna kyamar yin abubuwa na yanke-yanke shine yadda bokaye suka shiga cikin harkar nan jama'a suka yi dumu-dumu a cikinta. Wannan ta sa sau da yawa ko da a ce wani abu ne aka ce to a yi addu'a sai a yi yanka Allah ya karɓa sai ka ji an fara ka karmakalla ya dai ko dai kai ma ka fara tafiya wancan layi ina fata an fahimci magana saboda bokaye sun bata abin sun wargaza abin wallahi bokaye sun shiga cikin harkar yanke-yanke to su kuma bambancin su da na sunnar manzan Allah shine su galibi sukan ayyana dabba za su ce harara garke kai daga ji ka san ba lafiya ko ba haka bane harara garke dabba harara garke ai ka san ba lafiya jama'a kaza mai bingi-bingi da wacce take tafiya da rubas ka san akwai ka irin Allah ya kawo sauki wallahi Allah ka raba mu da tsubbu da bokanci na to irin waɗannan shine zaka ga daga kaji wanda zai ma addu'a ko zai ma kaza sai fara bayyana maka wasu siffofi na dabbar da za a yanka to wal fauru da gaggautawa ka gudu ka rabu da shi wannan ba malamin Allah bane amma yanka da nufin neman kusanci da Allah dan ya biya bukata a wata damuwa da wasu al'amura da suka rikice yanzu misali jama'a irin abin da yake ciki a ƙasar nan yau idan da za a yi addu'o'i a karanta alƙur'anai jama'a ko mu ce alƙur'ani ko yauwa a karanta ƙur'ani a samu wasu dabbobi shanu ko raguna ko tumaki a yanka da sunan Allah da niyyar Allah ya amsa ya biya mana bukatu ya yaye mana wannan masifa wallahi na daga cikin hanyar da Allah zai iya waiwaitar mu yana daga ciki jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku yana daga ciki to amma kamar yadda na faɗa da ke bokaye sun shiga cikin harkar shi yasa yanzu gaba ɗaya kowa ma kyamar magana ake akan ainihin wato yanka don haka wa taqarrubu ilaihi bidhabihi ta hanyar neman kusanci da Allah ta hanyar yanka an gane ko at-tafa'ulu bi salamatul maulud da kuma neman kubutar wannan abin nan yaro da aka haifa wal ihsanu ila al-fuqara da kuma kyautatawa talakawa saboda in an yanka za a dan raba wasu su ainihin wato ciwon nan nama wal muhtajina da mabukata wa silatul aqarib da kuma sada zumuncin ainihin wato mukusanta wa asdiqa wal asdiqa da kuma abokai abu na goma sha biyu wata kunul aqiqatu bil ghanami na'am to yan uwa za a shiga kasar nabi sai a dan yi hakuri insha Allah sai mu abun